إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gurin a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba sha biyu ga wata na al-muharram hijira shekara 1444 wanda ya dace da goma ga watan 8,2022 muna cikin littafin mawata ta imama da firayim hulɗa yau za mu dasi na 101 insha Allah ƙarshen darasinmu na ɗari daidai muka tsaya kine za mu dasa a kan ɗari za mu tashi hadayi manfata fulhajju hadaya ta wanda hajji ta fauce mishi domin akwai hadaya ta tamattu'i akwai hadaya ta irin wannan hajji wanda ta fauce mishi kuma da irin yanka dai wanda ya bar wani abu cikin ya aikata abin da aka hana shi aikin haji wannan dai za mu magana hadaya mutumin da hadata ta wuce ta wuce shi bai samu ba ya yi niyya ya je an kare ko ya makara ko na da da ya hana shi isa wurin arafa don hajji alhaji arafa haji idan arafa ta wuce to saura kurum ne dai ka dangana amma dai ka samu arafa kada ya biyo baya kuma saura suna iya ruwa ko jini don kamar kwanan zurfa sauransu ko kwanan bina don ana iya yanka wani abin da bai bata aikin hajjin gaba daya amma daga cikin rukun hajji babba samun tsayuwa ka shi na jiwo to zina za mu ji meye matsayin wanda ya yi niyyar hajjin amma ta huce baiwa kenan yara kanka ta huce shi shi ne fara cewa haddasa ni yahaya an malik عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أذل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النهر فذكر ذلك له فقال له عمر اصنعك ما يصنع المؤتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فحج واحد مستسلم من حديث abin da yake wannan ruwaya suleiman bin asari ke ba da labarin abu ayyubin asari abu ayyub ya huta aikin haji iya hanya kenan daga madina ya kama hanyar maka zuwa aikin haji ya zo na ziya suna wurin tsakanin maka da madina kan hanya ne a nan addalar wahilau sai dabbobin shi sun kawon tsaye ta basu ɗarsu ba kakar abin hawa ya yi tsere ma na ya bar shi kada babu abin hawa to tun da babu abin hawa a ƙasa kenan lokacin da zai doka a ƙasa iya da tsawo a cikin tahiyya da yake wannan kalima ala umar bin khattab wa munhar ya zo ma umar bin khattab a ranar sallah tuni kenan an sauko daga arfa an muzdalifa ana mina har sallah ya zo يسكو عمر بن الخطاب امنا فذكر ذلك لا يا انبتا عمر بن الخطاب غا حالي ديشنا فقال عمر اصنع كما يصنع المؤتمر ka yi kamar diyan da kasa mai umara yana yi mai mana ake mai umara kenan yanzu ya je tawafi na ka'aba kewaya bakwai ya yi a yi safa da marwa ya yi aski irin aiki mai umara ne ya ce su makar halarta daga nan ka warware haraminka da kasa tun da ka yi umara fa'iza a zararka lahajj ƙabilan idan hajji ta zo mai zauwa ta gaba fahajjud ya kai hajji sabuwa kuma wahada musamman hada ya kai hadaya na abin da Allah ya hore maka nan menene kenan iya hukumta duk mutumin da hajji ta riga ta fauce mishi ba haka ba da shi kenan zama haka da a sai je aikin irin yadda mai umara yake da wannan niyyar tashi da aikin hajji sai je ya yi umara zai da mai umara yake warware ya kare kuma haji mai zauwa sai ya sabuwar haji kuma ya hadaya kambacin sakamakon fatil haji sai wana hadaya ya yi tunan hadaya aka hadaya wadda ake yi dalilin faucewar aikin haji dama cikin baban lana yan uwa mas'ala ta yin haji wata daban fahajud wajen jamhur kuma da madogara kwara cewa inda ake cewa sai ka sake hajji irin wannan hali a inda baka yi hajji ta farilla shi magana mai domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin hana ana kiran ana kiran umratul qada umratul qada ta annabi sallallahu da aka ce umratul qada amma ta wannan suna ne ba dan ba wani ramuwa ce ta wajibi wanda dan sahabban da aka yi hudaybiya da su da yawa ba su dawo ba umara da annabi sallallahu alaihi wasallam shine hujjar malamai kan cewa ramo irin wani abu wanda ya samu foce irin abu ba mu gane wajibi sai idan dama bai hajjin ba amma kai hajjin ka irin irin hajjin ka irin masu hajjin ta bayan kayi ta farin da ka zo hajjin ta fela to irin wannan ba magana wajibicin dan ka warware umara a ce dole ne kai wata hajji daban a sai in hajjin ta farin da kuma shine wajibi ka sake amma ba ba magana dole ga wanda dama ya yi haji ta farilla wannan shi ne a nan abinda fikin imama da muna ce mata imama da fikin masu kan fikin malaki imama da yakan kawo asar ko hadisai bai kawo hujja kan wata maza ba kan ilta shi kan wannan masa'ala a nan za mu ga ruwaya tana da matsala bangaren isnadi makaranta ruwa ta biyu kan dai masa'ala ce kuncin guda ne يتي وحدثني مالك النافي عن سليمان بن يسار أن حبار بن الأسود جاء يوم النهر وعمر بن الخطاب ينهى عن حديث فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومعك ونحروا حديا إن كان معه ثم حلقوا أو قسروا وارجعوا فإذا كان عام قادم فحجوا وحدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع abin da yake wannan ruwaya ita kuma tana ba da labarin kusan dai mas'alar guda ce illa wanda abin ya shafa ba wancan ba ne ba can abu ayuba ne nan kuma akwai cewa habbar bin aswad shi ma dai sahabi ne ake cewa habbar shi ya zo mina ya zo iska umar a ranar sallar shi ma umar yana yanka hadaye shi zo iya soke hadaye shi shi ma dai jajen da aka kawo abu abu ya yi ya ce ya amirar mummini a haɗa na la'ida mini kuskuren da sayi ken su a lissayensu rannan ne arfa ashe rannan sallar shi yace kunna nura anna hada al-yawm yawm arfa mu al-sayyim yau ranar arfa amma mun kuma mun zo a shi ranar sallah ce ta layya fa qala umar umar ta mishi izhab ka tahi ila makka fa tuf anta wa ma ka je makka kai tawafi da kai da wanda kuke tare da su wani hamarin ku yanka hadaya in kana ma'akum in kuna da hadaya su mahaluku wa auqasiru ku yi sese ko ku yi aski ko ku sese ɗayan bide wannan ce in kuka yi haka ya ce warji'u ya ku dawo mana ya ku mana shi kenan kun ƙare aikin hajjin ku shi kenan shi zai umara ku kan bacin hajji kun yi umara fa'iza kana amu ƙabil in shekara mai zuwa ta zo fa hujju wa hajjuye ku yi hajji sabuwa kuma ku yi hajjaya na an ci hajjaya a tabarin tafawatar hajji faman lam yajid wanda bai samu ba hadaya da zai yi فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع za mu ga a gaba wannan magana hadaya akan mufin malikiya hadaya biyu ce da hadaya ta fawata da hadaya ta wannan haji da ka zo kai daga baya an kayi kenan ka ga gama biyu wanda kenan ya umara ya haji a cikin lokaci amma hadaya ta musamman ta ta wuce wuce haji ta mutum magana kan duk wanda haji ta wuce shi zai hadaya to wannan hadisai da imam malik ya kawo suna da matsala wajen isnadi suna da rauni wajen isnadi to amma akan wannan hukunci imam malik yake abin da yake da shi na ruwaya akan haka cikin malikiya yake duk wanda haji ta kama ya je haji ya rasa haji ya yi ratanta to zai ci gaba da aikin haji zai yi umara daga bayan umara zai yi an bi haji bai sake haji sabuwa kuma zai hadaya dalilin wucewar haji wannan ko da ruwaya tana da rauni amma asar na magabata da dama ko ba fi malikiya ba ya wannan hukunci iya da karhi a wajen magabata fikihun wanda haji ta wuce haka zai ta musa magana ga ta hanyoyi da dama ba ta hanyar wanda ma malika ba wanda yake tabbatar da yin haka hukuncin wanda haji ta wuce shi zai yi umara kambacinta daga baya ya zo ya rama amma ramuwa ce a wajen jamhur ba wajibi ba wajen wasu na ga cewa kamar malaka ke nan hajjin wajibi ne ka sake hajji amma na ga muku dalilai na rashin wajibicin sake wal in dai kai hajji ta farama yanzu bayan wannan hadisai guda bin imam malik rahimahullah ya kawo ya ce ƙaila malikun wa man qarana al-hajj wal umra thumma fatahu al-hajj fa alayhi an yahujja qabilan wa yuqrin bayna al-hajj wal umra wa yuhdi hadayaini hadayan liqarani al-hajj ma al'umara hadan lima fata min al'ajj kun a kina abin da ya gama imam malik ya ce wa man qarana al-hajj wal umara wanda ya kiranin haji da umara sun fata haji da ka zo haji sai ta huce kan su kenan umara kadai kai ba kai hajjin ba yace fa alai an hujju qabilan wajibi ya saki haji mai zawwa a gaba wa yuqrinu bainal hajj wal umra in zo ramuwa ma zai umara da haji yanda ya dauko sa daga can dinda an warware ya umara kadai yanzu ya bazai hukunta maka ko jan ramuwa yanda suka huce haka zaka ramu baka za wa ramuwa kai firadi ko kai ta mutu ya tare zaka yi inda kiska huce ka haka zaka ramu su shin suke imam malik kenan kuma ce wa yudi hadayni zai hadaya biyu hadaya ta farko ne kirani alhaji ma al'umara hadaya ta kirani da yaji al'umara hadaya guda wa hadaya lima fata min hajj hadaya ta biyu dalilin hajji ta wuce shi zai kina hadaya biyu haka yake kan fikin fikin ta imam malik kan wannan babi da ya maka dai ga abin da maza mu doka kan wannan magana dun hajji ta wuce haka yake kan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am kenan muna yanzu za mu tashi sabon babi hadayu man asaba ahlahu qabla an yufi maganar hadaya ita kuma nan ta musamman ta wanda iya cikin aikin haji ya kasa hakuri ya je wajen iyalan shi kahin ya yi tsawafin ifada nan kenan an zo daga arfa an yi muzdalifa an yi jiwa ya ta hannu asgar bayan ya kalan warwarewa bai zai tsafin ifada ba sai ya jojen yanar shi wani ababe don musu abin sun wakana a da amma suna da wahalar yiwuwa a musu domin amina yanzu ba magana na ga yanzu mana ga su ina wajen masu wajen yana babu wuri a yanzu babu wannan dama gaskiya wadda za ka samu a yanzu a damina sai dai a wani wuri daban sai dai aka samu masu zuwa maka kayan su je masallaci su je gida wannan daga rasalla an kauto daga mina in a ce a gida kana da iyali ka ga kaje gida iyawa abin magana shi dai na almuhim abin da zamu magana me ya hau kan wanda ya je mai iyalan shi bayan yayi arfa muzdalifa yayi jiwa sai tsautsayi ya kai shi ga zuwa wajen iyalan shi me matsayin hajjin shi kuma ya حدثني يحيى عن مالك عن عبد الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو يبي منه قبل أن يفيد فأمره أن ينحر بدنه وأن رواية عبد الله بن عباس أمي تنبيه أكم متمن ديجوجين إيالان شي إيامنا قبل أن يفيد كاهين يجي توافي إفادة sai bin abdullabin abbas ya ba da fatawar abinda yake kan shi wurin zai soke taguwa shi ke na ma'ana hajji ta gyaru ya gyara komi hajji tana nan wurin hadaya ta taguwa zai wannan ruwaya hadisi na bin abbas kuma ci zama ce makufi ne kan masala na biyu ita wa haddasa ne a malik an saur bin zaid addiyali an ikirma maula bin abbas annahu qala الذي يصيب أهله قبل أن يفيد يعتمر ويفدي يتولى رواية بمقوع عطاء لعكرمة مولى ابن عباس يا بار لابار شوى الذي يصيب أهله شيء أولا رواية تكي ابن عباس كده نورنا مغنى إلا المجرين نبيو وانت عطاء وانا عكرمة شيء عكرمة لابار عبد الله بن عباس ga fatawa da ya bada allazi yusiba wanda ya samu yaje wajen iyalan shi abala al-yufi da kahin tawafin ifada yaje ga iyalan shi yace ya atamiru wa yuhdi zai umara ya bada hadaya kuma abu biyu dora mishi yin umara kuma da yin yanka hadaya wannan mas'ala biyu ce ta zo daga Abdullah bin Abbas mazamin shi Imam Malik bayan wannan magana zamu ji mai doka kan mas'ala نقب يتي وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن, عبد بن أبي عبد الرحمن يقول يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس إمام مالك تياجي ربيعة بن أبي عبد الرحمن إيش كما لما مدينة إيش كما لما إمام مالك ربيعة الرعي مالك تياجي وإن وانا مغانا دقى ربيعة تا حكمتهم واندا me ce misal kawai ikirama me magana ikirama ikirama shi wasu ta ibn abbas za a yi umara a yi hadaya amma ta a ba kurin hadaya kaɗai za a yi wani manganu guda biyu imam malik ya kawo ya ka ta wata ikirama ya ka ta a kuma ya ƙara bayani ya ji ma rabi'a bin abdurrahman shi ma iya hukumci irin hukumcin ikirama kuma duka daga annabi abbas daga abdullahi bin abbas yanzu bayan wannan maganganu imam malik me zai faɗa kan wannan mas'ala wanda wannan hadisan suna da inganci zuwa ga wanda aka dangana musu bangaren sanadi ba sa matsala balle a ce wannan inganci kaza kaza to yanzu anan sai qala malikun wa dhalik ahabbu ma sami'tu ilayhi fi dhalik imam malik zai ce a cikin maganganu da naji kan mas'alar wanda ya je iyalan shi ta tawafin ifada da maganar ya yi umara ya hada da magana ya hadaya kadai ya goyi bayan yin umara a ya hadaya shi malik wannan fikir ne doka an ce nan ganin a wajen malamai a can zamanin a tsabin abin raba a kan aikin haji iya cikin wanda suke kowa wanda aka yi mashi aka yi bashi yarda da gala ta inda abin shi haji a tsa na gaban iya cikin kwarai wanda suke ba ture wani kan shi amma ta gashi kuma misali imam malik kanshi ya zo ya yi da maganar ikirma a kan taƙa duka majina abdullahi bin abbas ne an ce nan ganin ce imam malik ne nan ya yi ita ikirma a kan ata bin abi rafa shi dalilin da ya kan haka nan amma ba shi ba ka ce ata wajen abin da shi aikin haji nasikin haji wajen wannan fita wajen wannan ne daga cikin daman wanda suke malamai na tabi'ai kuma na kuma wajen ne aka ce ibn abbas shi da abin sanar da sa matsayin an iya daga cikin malamai eh, tabi'ai bakin wuha bakan hata wanda kuma aka bashi gala dole ya ce na gaba gaba wajen malamai na almajid ibn abbas kwarai iya da kwarai matsayi cikin ikram a tabina a tabina bi raba yanzu dai kenan shi imam malik ga wanda ya- kenan akan zuna kan fikin malikiya akan fikin imam malik duk wanda haka ta wakana gare shi ya je wajen iyalan shi a cikin aikin haji bayan tsawa bayan jiwa kayan tsawa ifada ga abin da zai yi zai yi umara ya je ya umara ya yi hadaya shi kenan ya waro magana kenan ya ce سئل مالك عن رجل نسي الإفادة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده نكما wani abu da ya wakana shi ma mana zaka wata tambaya eh imam mutum ne ya yi aikin hajji kafa an je ayin kwanaki mina da aka dawo daga mina ta yi manci a shi shi bai tsafin ifada ba kurin ta yi zarci ya gida na yi aiwa kana ka taɓa wani baiwa kurin ya dawo gida to nan me zai yi ya za a gyara ta kuma saka wafin ifada iya daga cikin rukunan aikin haji a cikin wata ba a ce rukunan haji duk wanda babu shi babu haji saura wajibi ne ake gyara a yi hadaya ko abu amma an kaba rukuni misali irin su niyya ta talbiya ta ɗaukar niyya da magana tawafi na eh, na tawafi da sa'ayi da tsayawa arfa da shi magana tawafi ifada sai wasu na kawo na muzdalifa wannan akwai sabani kan shi da shi albani ya dake akan ya tsaya kan hatta kwana muzdalifa wa- iya daga cikin abin da hajji za ta ɓaci mata gyaruwa Allah wa to da kenan yanzu shi tawafi dole kenan tawafi to yanzu bai biya dawo gida faƙal sai malik rahimahullah ya ba da amsa kan wannan tambaya ya ce ara illam yakun asabar nisa in da ya je gida bai kwanta ba da iyalan shi sai ya tuna faliyar je sai ya dawo maka falifin da ya tawa fi shi na ifada layalau wa in kana asabar nisa an wanda yaji gida ya kwantar yanin shi fadar shi fulafi ya dawo ya yi tsawafin ifada suma da ya atamir ya yi umara wani yudi ya hadaya wannan inda ya yi wajen amma inda kurin dawowa ce kai tsaye ba abin da za a yi kenan amma inda an je wajen iyalai kenan za a yi tsawafin ifada a yi umara a yi hadaya a nan ba ɗora mai ba sabon wata haji daban abin da yake kashe a nan kurin tawafi ifada in ya cika amma abin da yake kashe yanzu har umara da hada yanka hadaya haka imam malik ya yankawa ya yanka wani hukunci ga wanda haka ta sama haka mu wanzu ita daga kana ka zo nijar ka zo nijar bayan ya ce ne allah kamfani ta ba ba ta zo ma kurin ba ta zo a ce ya da wahala amma kan samu irin wannan manyan mutane ko joji masu hanya suna shiga jirgi mai koma su koma suna kwaje an ana cikin aiki ana koma kai tsaye ya koma kai tsaye a ce mai hali ne je kai tsaye mai sabon visa shi dai haka hukuncin da imam al-kalam wallahi kan wanda haka ta sa yace wala yanbaghi lahu an yashtaritu nan abinda suke magana tawafin ifada nan da ka baka magana magana akwai magana cewa to ya bi tsawafin ifada ba ya mance amma ya yi tsawafin wada na ta fikin malaki suna ga cewa tsawafin nafila ran wajibi iya bacci na farilla ga wanda ya mance in akwai tsawafin ifada kan shi ya mance bi tsawafin ifada ba amma da ya zo gida ya tsawafin na wada ya mai bacci na wada bai koma saki kuma abin da zai yi tsafin maliki kan eh wanda ya tsawafi na lafi akan bacin wancan a wancan hali ya ce walayen baki lahu an yashtari hadayahu min makka wa yanharu biha kuma bai kamata in zo sai hadaya a makka yanka a makka walakin in lam yakun saqahu ma'ahu min hasi tamar in daga can inda ya zo da da da umarai bai zo ba da abin yanka irin namu kenan kaje ya ka ba ku ɗan gaba ya ce ya fada shi tarihi bi makka ka saya a makka sun ya kharuju ila hillal ka hudda shi zuwa wajen harami falisu kuma ka koro shi ila makka sun min hatu ka yanka shi nan menene akwai masalar har marmina ga Allah jin abu gurgumi yake kan masalar to yanzu wannan masalar ta malikiya akan cewa sai an koro hadaya daga waje mutanen mai zami fatawa da malamai suka bada duka dabbobin da ake kaiwa mina ba ɗan nan mana kasa akai majalisar ta mina ba dabba take sanar duk kasa akai daga waje an ce wannan masu kawo 'yan kasuwa kamar zaman wakilan ku ne haka aka kufi ba da kiyaye zaman wakilan kamar duk da kusan amerika magana da isa kanan ita hadiya sai an shigo da ita sai an shigo da ita daga waje ta shigo harami amma ba san da harami yanka ba ne ba san harami yanka amma kan wancan akan wancan wancan fatawa da aka yi ne kan cewa duk da mun aiki kawa ɗan wani bilin yanzu akwai kwarai tsari da suka baki musulunci da nan zai kamar tana aiki tana cikin aikin da banka islamiya take yi na cewa ɗaya cikin yanwa na mai wata bai ma bana ne cikin aiki ma da yake yana aikin da cewa bankin musulunci tana zo ta siyo dabbobi a waje shanu raƙuma take take siya ko ta kawo kuma akwai masu kawowa su koro su kawo nan ne za su kawo sai ta saya in ta saya tana da tana da wannan wani sai da nata ne ba wasu wajen masu wajen bace ba baki musulunci ce baki salamifta take saya in take saya in ta saya kuma ku sai da muku take to tana takarda take bada takarda kowane dabba kaza rago ga nan da 200 ga nan ɗari uku ga nan ɗari bakwai kaza amma kuma kategori ka akwai zaka ce a yanka a nan araba akwai cikin zaka saya ka saya ne amma a yanka aikawa wasu a waje kudin da daban daban ne kudin karamin rago kai rago da babban saniya da rakumi ga shi da hawa ne ka zo ka biya ba ruwan su kurin su sai da suke kamar hanya ce ta kasuwa banki musulunci banki ce ta kasuwa ta samu kuɗi kuma ta hanya kyakkyawa sai da cikin aikin suke banki musulunci a lokacin aikin hajji kusan ɗaukar ma'aikata ƙwarai suna samun alheri wanda aikin da suke kenan kuma kasuwa ce ƙwarai mai gwabi to kenan yanzu aka aka kenan wani magana ba mai yanzu tun da akwai masu kawai kenan ba da matsala sai ka sai ka yanka a can yanzu dai a takaice wannan babi ya ƙare na wanda hadayar wanda ya je mai iyalan shi kayan tsafin ifada ga fikin da imam malik rahimahullah yayi cewa in ma'ana ka je wajen iyalanka ka hanka tawafin ifada abinda imam malik ya zaba cikin manganu cewa za ka yi umara kuma ka yi hadaya ke. wannan amma idan ka mance kuma jimanci ya ci kai sai ka je gida ba ka yi tawafin ifada ba an ka dawo kai babu komi kanka amma inda ka je ka je wajen iyalanka shi ne ɗora maka umara da hadaya wallawa kuma ce dai muna cikin mota ta imam malik kenan kan fiƙi ta imam malik rahimahullah yanzu da aka yi magana hadaya hadaya hadaya muke cewa me hadaya me da da me ake hadaya shi shi mustasir min hadi abin da ya sauƙaƙa amma bin sauƙa ce daga cikin hadaya wadda ake yanka sai imam malik ruwaya يتحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن أبي طالب كان يقول ما استيسر من الحدي شات da ake magana abin da su ƙoƙa na hadaya kenan ƙarancin shi ƙaramar dabba shatun rago tunkiya akuya ɗan akuya su ne shatun su ne masasar kenan nan ya kusa zanta kenan ita rago ya yi tunkiya ta yi ɗan akuya ya yi akuya ta yi a wannan labari duk da matsalar hadisin yana da rauni wajen bangaren isanadi amma na gaba na ibn abbas yana da inganci dindai matsala guda ce ta maye ake ne masasamin hadame yan kayan kayayi kwarin shi musulun doka e bangaren sanarwar musandai bangaren ruwa wacan tawarku amma da matsalar shi ne hadisin gaba ya ce wa haddasa ne a malik أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من الحدي شاة عبد الله بن عباس ياتي abin da ake ni abin da suka na hadaya shatu ne kuran ke wanda ya hadaya yayi wannan me za ka kamar me dalilin kawo magana dan akwai masu ganin cewa a a karamar dabba he babba he babba he raƙumi ko wanda sai to shi zai kawo kanan da yanzu imam ya kama kamar dogara shatu ta yi sai kala malikun imam malik ke cewa wa zalik a habbu masu ta laifi zalik wannan magana ta hadaya ta yi ƙaramar dabba ta yi malaka ce shi ne abinda mafi kyawun abinda na ji kan wannan mas'ala kenan akwai masu ganin ba ta yi ba hei babba amma ta manganu da shi wannan magana ita ce magana ya ce abin da ya kyawun abin da ya so cikin abin da ke na zaɓa ta cewa shatokin ta yi kuma gaskiya iya da madogara ka kwara ko da na imam malik bai kawo ta hanya ba da nan imam malik ya kawo dalilai da ya wannan magana ya ce li annan allah tabaraka wa ta'ala ya ƙulu fi kitabihi domin allah mai girma da buwaya yana faɗa a cikin littafi yana cewa ya yi wallazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya kuma as imani kakku kashe harauta kuna cikin harama ta aikin haji amma wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe dabba ya harauta iya cikin aikin haji da gangan fajazaa'u mithlu ma qatala min am zai bada sakamakon daidai abin da ya kashe na dabbobi ya kun bihi da wa'adalin minkum za a samu nan abin za a diba farauta ce za a diba irin abin da ya kashe za a ce daga abin da zai bada a dabbobi na gida na dabbobin gida tun daga rakumi zuwa saniya an ce su jimina sauransu da kuma dawa da yi da abin da aka za a diba abin da ya kashe ya ame hukumci ga abin da ya kamata ya bada na ce kira diba gidan malamai masu hankali masu hankali guda biyu su diba sai gaskiya kaza ya kamata ya bada iya har ma akwai za a zo ma abin misali yanzu kamar zomo ko kuregi an ta kawa da akuya kaga na dai a lissahin zomo ya yi jika nawa ya yi muddi nawa haka za ya koma ga haka na ko kuregi ba ce kawa da sani kawa da akuya don kaya kashe kuregi to ke wannan akwai kenan kamar wata ne to wannan magana da aka yi ce hadayan baligal ka'aba hadaya wadda za a kai ka'aba munan hadaya irin ta wannan abin da kai wajibi a kai ta ka'aba a yanka a cikin kayan abayan maka ya ce ko hadaya ya ce auka fata sakin ko ciyar da muskinai au adalu zalika siyama ko adadin ciyar da muskinan azumi wani mai matsala yanzu misali aka zo kurege ne ko zomo za a zo a yi lissahi kurege na wanki kurege dai misali abinci muddin sa shinkawa ya yi kilo ya yi muddi nawa kudin shi aka ce wannan kuregen zai yi muddi goma kai kwada muddi goma ko sa'i goma baka sa'i goma ya ka azumi goma adadin abin da za ce miskini ana ne miskinin da za a diba wannan kudin shi zai ce miskini nawa in mutum goma zai ce dabban a nan ba a ta a kurin ya ka azumi adadin mutanen kaga akwai halakwa idan gaidai a bada abincin ya dade ya sauki kenan imma a adiba muskini nawa zaka zaka ce kamar ta wani abin da kashe karimi bai kai akwai ko dabba bai kai dabba babba dai kenan za a diba wani malaman za su hukumcin me gaskiya abin da kamata wani wannan dabba da kashe me kimanta imma ba da abinci adadin mutanen da za ta ce wani dabba ko koyi azumi adadin mutanen to sai ce famin ma ya hukumbi filhade shatun malata kenan cikin abin da ake kumuti kan wannan a cikin abin da ake ma kenan ya kaca hukumci a kan hadaya shatun ce an hadaya ce wakar sama Allah hadaya Allah bata suna hadaya wa zalika laktalaba fi wannan ba sabani Allah ya kirayi kenan hadaya da ya kirayi ya kirayi me aka ce ya kirayi da aka ce Allah mata suna hadaya duk da kowa sai ana kiran shatun ana hadaya da ta tana saboda hadaya kenan shatun kenan ta ma kenan hadaya ce ya sai sau sau kuma magana shatun kunun ta tunda kowa san cewa ba sabani cewa shatun ana hadaya da raƙumi kai ana wannan rago ko tumkiya akwai suna hadaya tunda kowa hadaya ce kenan kurun ta yi in ya bada aran dabba ta yi ya ce wa kaifa shukku adun fi zalika ya ce me abun kenan za a yi shakka kan zaman ha a samu shakka a ce a yi karamar dabba ba ta yi ba ta saɓani ba wani ba shakka kan shi ya ce kullu shi na ya bulugul anakun fi bai fi bi ba'irin aw baqara fal hukumin fi bi shatin da abin da bai kai ba raƙumi ko saniya na dabbobi ya kasa da raƙumi ko saniya za mu yi hukunci da karamar dabba inna da wani na'am kenan imam malik rahimahullah ke bayanin cewa duk abin da za a yi hukunci wajen abin da mutum ya taba na hadaya duk abin da ya yi kasa da raƙumi ko saniya ana mai hukunci da ƙaramar dabba wa ma la yabilu an yahkuma fi bishatin ko kafatun siyam aw amsakin duk abin da kuma bai kai ba matsayin ƙaramar dabba to shi kuma za a yi hukunci da azumi zai yi ko ciyar da miskinai zai ya kuka kiyasan adadin abu wa haddathani an malik annafi anna abdullah bin umar kana yaqul mastaysar min alhadi badanatun aw baqara kai shi kuma magana kenan shi abdullah bin umar da ke cewa abin da ya sauka ga dakta na hadaya shine yace taguwa raƙumi ko saniya tunan imam malik kauna ruwaya cikin imam malik na an ce alil hajji masu jidda masu hali inda hali ke ba in karin hadiya gaba da rakumi ko saniya ba matsala bace ba amma ba cewa ka ce bai yiwa bane ba ko ce bai saba dan ya ce ai bata bazana ko baka ce wancan bata yi ba wannan tabbas wancan ta yi wannan ibnu umar ya bada ya bada fatawa ga musulman hadi bakara ya ce kun da da narta saniya da rakumi ba dan ba cewa ba wancan bace bata yi ba har bace bata yi ba shi dai ya kawo ga abin da ake ni hadi kuma sauna abu da duka mun hadaya ne a takaice da raƙunni da saniya da rago turkiya a kuwa kafuwa duka hadaya ce illa gwargwadon ladan gwargwadon abinka illa akan mas'ala inda ake ƙayyadewa raƙumi ko saniya ko rago ko turkiya inda yake ɓangaren farauta magana magana ɓangaren hadaya ne ba matsala kowanne kai ina iya aikin haji ta mutu in yanka raƙumi muna kama da kudin goma annabi ɗari yanka an cewa ɗari annabi yanka da hannun shi soke sun dauko sai tana ali soke sauran wannan babu matsala ka yanke kono daga tun da karamar dabba wannan ɓangaren da mutu'i amma ɓangaren aikin marauta ce ɓarin dole a diba abin da kashi kuram raƙumi ne in za a cin kare in za a cin a za a fara raƙumin daji ko akwai irin su jimina sauransu to wannan malabi zai zama a nan da za a yanka maka daidai bannan da kai faran amma bangaren hadaya aka wannan tun karamin dabba an sama an kayan da hadaya ta yi kurin sai kuma na ruwa ta in nasa zuwa ga abdullahi bin murshima wa haddathani an malik an abdullahi bin abi bakar anna mawlad li amara bint abdurrahman yuqalu laha ruqayya akhbaratu anna kharajat ma amrat bint abdurrahman ila makkah فقالت قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك من قصان فقلت لا فقالت فلتمسيه فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النار ذبحت شاة abin da ke wannan ruwaya da imam malik ya kawo sai ya madogara ya ƙara hujjar shi ta shatar tana yi akan maganar hadaya amara wanda rukayya daya cikin an ce bayan ba baiwa bara yantatta ta ta'amar ta mai aka ce abdurrahman mai aka ce ta'amara mai suna rukayya idan san baiwa ta ta yadda ta ce sun huta ana harta ma amara binta abdurrahman ta huta da amurta binta abdurrahman ita rukayya sun huta zuwa makka aikin hajji qalat in ji rukayya take cewa fa dakhalat amatu makka yawm tarwiya amara kirbo gidanta ta shigo makka ranar takwas ga wata shi yawm tarwiya ranar zuwa mina in ji rukayya take cewa ana ma'a duk ina tare da amara fa tafat ta yi tsawafinta kenan aka ce ta yi tsawafi din aka samu mutumin in yazo in yazo aikin haji ta yi tsawafi aka yi na umara wa bin safa wal marwa ta sa'i safa da marwa sun mu dakhalat sufatul masjid ta shiga wata sufa kamar ta yar algadawa dan wurin da ake waye da daki ake ba masallaci bane ba a je masallaci a wurin wurin kwana sufa za ta zama ce wata runwara mace a cikin ta masallaci ta shiga wannan dan kewayen da ta shiga nan faqalat sai ita ita amara ta ce ma ruqayya amma ake min qisan kina da almakashi almakashi ba na abun almakashi almakasan mana almakashi abun abun abun kuce kina da abun abun almakashi abun cire gashi na ce mata a a faqalat sai amara ta ce mini fartansi kije ki nemo shi farka masu na je na nemo wannan abun almakashin abun cire gashi cire gashi faji itubi nazo hatta itubi nazo mata da wannan abin cire gashi fa akhadhat min qurun rasiya ta gama kan gashinta da kauna kitso ta gama kan na kamun suke da kitso sai ta gama sai ta cire sama irin da mata suke yi wannan falan maka ne mu na zafa ta shata a ranar sallar layya sallah ta layya ta yanka karamar dabba na menene kenan amara ta yi tamattu'i da ta zo ta sa idan ta abinta kenan ta warware irin ne da aka mutum aiki ta mun umara an ka zo kai sa kai tawafi kai sa ayi kai ka sai shi kidan kare kidan ta yi umara kuma ta yi haji amma me ya karshe ta yanka karamar dabba kan bacin hadiyarta shine abin da Imam Malik zai ce kawo illa bangaren sanadi hadisin da yake ne kuma maqatu ne sai nan zamu tashi jami'ul hadith abin da yake da alaƙa nan ba kar an ka matsala ba zai ɗauka matsaloli da dama manan ya kama matsaloli da suke da alaƙa da hadaya a wuri guda ba kan abin da ya yake da alaƙa ya ɗauko su matsaloli wanda suke alaƙa da hadaya a wannan bada ya ce haddasani yahaya an malik an sadaqata bin yasar al-makki anna rajulan min ahli yaman جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ادخر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن فقال اليماني أنا كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطعر من رأسك وهد فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن فقال حبيبه فقالت له ما حبيبه فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إليه من أن أصوم أنا وأنا مسألة ابن لي وكان wani ɗaya cikin mutanen yaman ya san abdullahi bin umar ya zo ya yi kitso kasan hata namiji mai gashi babu da ya kamu inda ya kama a tubka a tubka annan ma yana yi a tubka a yi kamu ya kace kama mata ana yi ya tubka gashin shi wannan bawan Allah tambaya ta kawo shi yace ya ba Abdurrahman alkunya kin ta Abdullah bin Umar ya ba Abdurrahman inni qadimtu bi umara nazu da umara kasan sura sura magabata don ka san mu da girma a ce da haka malam ko ya shek ya kaza su magabata sahabbai girma mutum ka canje baban wani shi ne girma na asalin musulunci wajen annabi sahabbai a girma mutum a ce baban wani shi ne girmamawa shi ne girma mutum baban wani ta ta kai baka dama a ce maka baban wani na bai zama a sha'un abdullah duk da baka da lokacin da baka da suka yi alkunya ba su da tsiya saboda shi ne kalmar ta girmamawa a ce baban wani to ya ce abu abdurrahman inni qadimtu ma bi umra mufrada nazo da umra kadai ne niyya kenan bi kirani ba kuma bi kai mana kuma bi firadi ba umra kun yiro Abdullah bin Umar yace mishi law kuntu ma'ak aw sa'altani la amartuk an tuqrin inda ina tare da kai lokacin da ka dauko niyya ko ko da ka tambaye ni kahin ka dauko da na maka umarnin ka yi kirani da gama haji da umara ya ce sai ma ne ya mutum ya maki ce abdullahi ita karkarin zalik bayan kare na zo da kare na zo na wadda na kare na haji ya yi tsawafin shi ya za a yi ya kuma shi ya kare ita mun magana cewa da na kaza an kare wannan abin da ke tuni ya kare an rage an kare yanzu a kan ya bushe yanzu me ne zaka ce mini ya ce ya dalabin umar ya ce mishi yanzu abin da za a yi ko ma ta tsara min marasik kenan gashi nan ya gama ya sese kenan ka girbe ka sassaye sama saman gashinka kenan sama kenan ka yi sese sama sama kenan ya sese gashi lana an ce an ce nan maganar sese da ake yi ba a kama wuri guda don akwai masu suna gehe wurin wasu a yi haji haji haji kuma suna girb wuri daya wuri daya bai sai gaba daya ake sesewa bai halitta ga mutum a girce maka rabin gashin kai a ce kayi ta hallu na umara a'a sai gashin gaba daya ake sesewa duk abin da yake sama sama a ba a wuri guda faƙala abdullahi bin umar da ya gaya mai haka ya ce tuni ya ce kun ka ɗauke mana ka cire gashin ka sama sama ya ce sai wadu ka yi hadaya tun da kenan ya yi tabbatu kenan ko to jin haka akwai wata a nan ita kuma el iraq faƙaƙa imaratu min ahli iraq wata mace daga cikin mutanen iraq ita ce mahajuru ya ba da to ta hadaya ka ce ba da hadaya me hadaya ta yi wasu gama a mata filistin me zai ba da hadaya kambacin wannan umara da ya kuma ya yi haji ya ce hadiyu abin da yake hadaya shi ba ta ce ita waga hadayi ita tunanin hadayi me hadayi ba a sa abin da ke ba menene na hadayi za a yi sai abdullahi bin ce mata laulam ajini ne abin da zan kan hadaya ko da bin samu komi ba illa shatan illa sai idan ka sai karamar dabba ta samu zan yanka ta idan karamar dabba la kana ahabba ila min ana so ya hiye mini da in azumi na kwana uku a maka an koma gida a yi bakwai ko azumi goma kenan na kama ganin na so ka maka akwai masalar kenan ana yi da shatin ya ce kuma da ya yi hade da shatin ta hiye mai da ya azumin kwana goma nan da kaga akwai masalar cewa yin tamattu'i kuma da masalar shatin ta isa a wajen hadaya kuma ruwa ta inganta zuwa ga Allah ba ya ce a nani wa haddasani a malik annafi an abdullahi bin umar kana ya kul المرأة المهرمة إذا حلت لم تمتشك حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها حدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر عليها مجنر يتي إذا وجه أيتم الحج in ta warware mana daga umararta kadda tsihe gashi ta shiga gyara gashi hatta ta a huzumin ƙurunar asiya sai ta gama kan ta girbi sun shiga ganin gashinta wanka na lahadi in kuma tana da hadaya wadda kenan za ta yi umara za ta haji bayan umara lam ta a hudu sha'in sha'ariya sha'in hatta tana hadaya in tana da hadaya sai ta bar hadayarta har sai ta ya ta ce ba ta taba kar taba gashin ta ma inda hadaya ta zo kar ta taba gashin ta har sai ta yanke hadaya kenan ke zata kenan da kenan za ta gama haji da umara kenan ba tare ta yanke ba na ta tana iya bari har sai ta yanke dabba ta hadaya sai ta aski guda ba tare ba ta yi a lokacin tsare ta wafin ta ba ta sa yin ta ba ran da ruwa shi mata inganta zuwa ga Abdullah bin Umar yace wa haddathani Malik annahu sami'a ba'da an yaqul لا يشترك الرجل ومرأته في بدنة في بدنة واحدة لينهر كل منهما بدنة بدنة na abin da yake so kawo malaka ce ya samu labari wajen daga cikin malamai cewa bai yiwa da kai da matar koyon misali taguwa ko saniya ba a tarayya sai dai ce kowa ya yanka tashi kowa ya yanka taguwa guda guda wannan haka malaka ta samu labari wannan gaskiyar magana akwai nasi buhari hatta da musulun ko cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai damar gama mutum bakwai ga raƙumi ko saniya wata ruwaya buhari musulun ya kawo ya ba da dama ma ga sahabbai sun yanka mutum goma raƙumi saniya mutum bakwai wani kuma cikin tabbatar su mata tabbata duk da ɓangar mata ba shafiya da wasu kawo ta a malikiya amma sai kowa ka na shi kaga duk da sai tabbata kowa ba dai mai sauki kaga nan irin da abun sa matsala ta wajen kasa kuɗin hadaya maimakon mutum ce ya azumi ta kana da dama mu gama mu goma ko mu ko mu bakwai mu sai saniya mu yanka hadaya mu ce ko mu goma ya halitta mu gama kuɗi mu sai raƙumi kuma duk hadaya muka yi misali mun je ba mu da hali maimakon rago ya tsada ba kai mu kuɗi sai rago kowa bai sai rago ya gama kuɗi ya ku sai ku bakwai ya ku sai saniya guda ta muku hadaya ku goma ku je ku sai rago guda ya muku hadaya a wannan hanyar ta sauki kuma tabbata a nan sallar sallar ya sanar haka nan rashin ma malik bai da ruwa amma ruwa ta tabbata ingantatta ce annabi ya tabbatar haka da ce wasu ila malikun amman ba a sama abu bil hadin yanharu hajj ko muhimmin bi umara هل ينحره إذا هل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من أمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج na tawahilu huwa min umrati na abin da ke magana mutum ne ya zo da hadaya zai umara ya samu kuɗi kenan shin zai yanka hadaya shi bayan kare umara ko kuwa sai bayan kare aikin haji malaka ce abin da zai yi bai yanka hadaya ko da ka zo da hadaya sai bayan ka kare aikin haji a bayan kenan a rasar lallaiya ya ka yanka ta maka umara da kai ta mutu da hajinka wannan dabba guda hadaya ta yi kurum قال مالك والذي يحكم عليه بالحدي في قتل السيد أو يجب عليه حدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة nan masala malaki so kawo wanda ya warauta sai aka mai hukumci zai ba da dabba kaza dalilin farauta da ya yi to ita wannan dabba da aka ce zai ba da dole sai a makka za a yanka ta dole sai a makka za a yanka ta da akwai bambancin irin misali wanda musamman a nasara wanda aka tsare na maza a gaba wanda iya zuwa shi hanyar da hadaya aka tsare shi ko da na yankawa ta kama amma hadaya irin wannan ta talahi dole ne sai an kata makka amma wata ba ita ba ana ce ta waje ana yanka ta a waje magana kenan malaka ce dole irin hadaya ta sakamakon farauta tunda a nan ne harami kai farauta dole sai an kawo ta makka da ya ce kala Allah tabaraka wa ta'ala hadayan baligha da ka'aba hadaya wanda za a kai ta sai ta je ka'aba kenan wa amma ma udila bihi da hadiyu min as-siyam aw sadaqa fa inna dhalik yakunu bighayri makka haythu haythu ahabba sahibu an yaf'alahu fa'alahu nan baka da abin da ka yi harautar ba dabba ba ce bayan ka bane amma kiyasi wannan dabba za ta ce misali ce miskini goma ko kuwa azumi goma to in azumi ne aka ma kiyasi ko sadaka ba kiyasi ita wannan da azumi da sadaka ba a cewa sai an kai sadaka makka araba ana iya ba sadaka a duk inda kake azumin kana iya shi duk inda ka so shi imam malik kawai a wannan wurin kenan azumi a ko ina kake kana iya وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر انه اخبره انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينه فمروا على حسين بن علي وهو مريض بسقيا نعم ابن ده yake so ya bada labari shi Abu Asma maulaki Abdullah bin Ja'far yace suna tare da Abdullah bin Ja'far فخرج معه من المدينة وتو daga Madina za su aikin haji kenan famaru ala Hussein bin Ali sai suka isko Hussein bin Sayyidina Ali Hussein da aka shi sai suka isko shi a hanyar Makka daga Madina za shi Makka amma huwa muridun ba shi da lafiya akan haji kuma san kenan Abdullahi Jafar kuma zama an ce kuzar gidi ne suna iya mazabi dan Jafar da dan Sayyidina Ali sai anan فقام عليه عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر يتسيا وجه حسين انا سنوري اسوق يا كان hanya makka ne daga madina sai shi abdullahi bin ja'far sai tsaya a wajen husain yana jiye shi hatta idza khafa al-fawat to da yaji ma iya je bai warke ba sai yaji tsoron ka aje a yi yau mana a rasa haji ta huce yace kharaja wa ba'atha ila ali bin abi talib wa asma bint umays wa huma bil madina sai yaje sai aika ya hutu kenan sai bar bin aje sai zai biya mu sai ya aika ma shi mai aka ce sai da ra'ali da asama bintu umais sama an san ita kenan wuce kenan ko asama bintu umais ya aika musu kenan shi da abdullahi bin jafar ya kama kenan ali da asama ya aika musu ga halin da usaini ke ciki faqadima alai da ali da asama ko abdullahi bin jafar suka isko Hussein a inda yake biya ta summa inna Husainan ashara ila ra'si fa amara Ali bi ra'si sai gwada kamar kashi ya mai ciwo yana matsala haka sai anan Ali fa amara Ali bi ra'si fa ala sai Ali yasa aka kawo abin askewa aka aske ka summa na saka amri bi suqya anan inda yake anan aka yanka mai aka mai hadaya don ai ba a aske gashi ba a aske a cikin wurin ko in kai za ka yi hadaya to a nan ita kaban hadaya da anan aka yanka ta ba ce ba sai an kai maka anan aka yanka hadaya ta aski da aka ma Hussein ya ce fada hara anhu ba'iran ya yanka mai raƙumi kambacin aski da aka ma Hussein قال يحيى بن سعيد نعم فكيف امام مالك انا كان maka magana cewa hadaya irin ta da za a ce dole aka amma wadda ba ita ba ana iya yankawa a kowane shi malamalan magana eh ta farauta ce da kai harami shine dole sai aika can amma wadda ba ita ba ana iya ana iya yanka ta koina da nan gashi anan sai da na ali ya yanka ma Hussein hadaya ta aski da aka mishi قال يا بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك الى مكه انا قارن بياني ne a wannan bulagun Hussein ya wuce tare Usman bin Affan ne da sun wuce Usman bin Affan sai zamu ce aka bar shi anan su suka wuce suka bar shi anan almuhim dai nan kashin babe wurin cewa hadaya in ta jaza'u ce farauta kai dole sai a maka amma hadaya da ba ita ba a ko ina aka kama ana iya yankawa Allahu a'lam kaga ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته